نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة ما شاء الله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana sallatar raka'a goma sha biyu a cikin kowane dare daga cikin darare nashi thumma yutiru bi wahidatin sannan kuma sai ya yi wutiri da raka'a ɗaya tal sai ta zamanto raka'a goma sha uku haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yi kamar yadda na na aisha allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da ita ta rawaito a cikin sahihain na na aisha radiyallahu anha ta ce ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zidu fi ramadan wala fi ghairihi ala thnatai ashrata raka'atan yutiru thumma yuti thumma ba'da halbitir an gane ku ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai kasance na sallata ba a cikin dare na ramadana ko a wajen ramadan yana sallatar sama da raka'a goma sha biyu bayan ya gama waɗannan raka'o'in sha biyu kuma sai ya yi wutiri to haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yi kenan ya kamata duk wani musulmi ya zamanto yana da kwai wato wani kaso wani adadi na raka'o'i wanda zai dinga sallatar su a cikin darare saboda wato salatun lail sallah ce ta waɗanda suke bayin Allah wato wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi yabo a gare su a cikin alkur'ani ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun wato duk wato ita ce da abu salihin ya mulailiba wato ita ce da abu salihin al'ada ta mutanen kirki ta managarta kuma duk wanda ya zamanto yana da aure kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi na abu dawud duk wanda ya kasance yana da aure ya tashi iyalinsa suka yi sallah ta nafila raka'a biyu za a rubuta su daga cikin azzakirun Allah kasiran wazzakiratu wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu tanadin aljanna da kuma gafara a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima an gane ko to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin qiyamul layli da raka'a goma sha biyu sai yayi wutiri da raka'a daya waƙila ashira raka'atin thumma yutiru bi wahida waɗansu daga cikin malamai suka ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin iyamun laili raka'a goma cicif sannan kuma sai ya yi wucire da raka'a guda ɗaya an gane ku wannan shi ma hadisin ya tabbata daga nana aisha allah ta'ala ya ƙara yadda da ita to malamai suka ce taujihin wato yadda za a haɗa kan waɗannan hadisan guda biyu na nana aisha a wani gurin ta tabbatar da raka'a sha biyu bayan ta wutiri a wani gurin ta tabbatar da raka'a goma bayan su wutiri kuma kowanne hadisi ne wanda ya inganta suka ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayan ya yi sallar isha'i kafin ya fara ƙiyamun laili yana buɗewa sallar tashi ta ƙiyamun laili da waɗansu raka'o'i guda biyu wanda baya daɗewa a cikinsu wani lokacin na na aisha tana zano su a cikin ƙiyamun lailin shi wani lokacin tana cire su saboda mun san yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake ƙiyamun lail kamar yadda wato sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka rawaito mana suka mana dakon yadda manzan Allah yake salatun laili ga wato abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abdullahi dan mas'ud duk wanda ya karanta tarihin abdullahi dan mas'ud ya san abdullahi wato mutum ne wanda yake siriri mutum ne wanda yake ɗan kalailai amma wata rana ya tardo ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shiga sallah cikin dare ya yi karambani ya bi shi abdullahi dan mas'ud ya ce hatta hamamutu bi amri su'in ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana ta sallah ya ce har sai da na yi nufin zan yi mummunan aiki aka ce wa ma hamamta bihi ya aba abdurrahman baba abdurrahman menene kai niyyari ya ce hamamtu an atrukahu au an ajilisa wa ada'ahu ya ce na yi niyyar in zauna in kyale shi ya ci gaba da kayan shi abdullahi dan mas'ud ba mutum bane wanda yake mai jiki barantana a ce nauyin jiki ne ya sa shi haka mutum ne dan siriri saboda ƙiyamun laili ta annabi ba irin tasu ba ce yana daɗewa a tsaye kamar yadda almuhira ɗan shu'uba da nana aisha allah ta'ala ya ƙara yadda da su suka rawaito mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙumu minan laili hatta ta tafattara gadama ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana kwana yana sallah yana tsayawa cikin dare saboda ganawa da ubangijinsa har dai kafafuwan shi su kumbura su tsatsage saboda dadewa a tsaye da yake an gane ko ga sahabin shi wanda yake kula da shige da hucin shi wato wanda yake mai hidima a cikin gidansa yana rawaito mana cewa ma'aiki alaihi salatu wasalam wata rana ya shiga sallah tare da annabi an gane ku ce da na shigo ina bin shi sallah sai na ji ya buɗe karatun suratul baqara sai na zaci cewa zai karanta aya ɗari ce a cikin suratul baqara ya yi ruku aka zo aka wuce aya ɗari na ce to ina gawa zai raba ta biyu ne sai ya kai aya ɗari da arba'in da wani abu aya ɗari da arba'in da uku sai ta zama to an ci rabinta sai na ga an zo an huce rabinta na ce to ina ga yusalli bi hashi raka'atin wato kawai a tsayuwar wannan da ya sai ya karance ta ga baki da ce ya karance ta ina ganin shi ina jin shi ya ce kawai sun mafta ta hannu sa'a kawai sai na ji ya shiga surutun nisa'i a'a ya ce la ya murru bi ayatin fiha su'alun illa sa'ala wa la ya murru bi ayatin fiha ta'awudun illa ta'awwada baya hucewa wata aya wanda take kunshe da roƙo da bara a cikin da face sai ya tsaya ya yi roƙon ya yi bara baya hucewa ta wata aya wanda take kunshe da neman tsari game da wani abu face sai ya taka birki ya nemi wannan tsarin ce ya karance suratun nisa'i aya ɗari da hamsin da biyar da da saba'in da biyar ya ce kuma bayan ya karance ta kawai sai na ji ya kama ali imran an gane ku ya karance suratu ali imran sannan kuma ya ruku kai kanka kasan adadin waɗannan surorin mutum ya karance su ko da gaugawa ya karance su kasan an ci aiki ba wai a hankali ba to ma'aiki alayhi salatu wassalamu qira'atuhu maddan yurattilu hatta ta kuna suratu atwala min atwala min ha ina ga mun karanta wannan a cikin wato littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na albani an gane ko to shine ana abin da ya hakaito mana wakila ashira raka'atin thumma yutiru bi wahidatin na'am وأفضل الليل آخره في القيام فمن أخر تنفله ووتره إلى آ- إلى آخر ف- إلى آخره فذلك أفضل إلا من الغالب عليه ألا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل
wa afdalul laili akhiruhu wato mafifici daga cikin yankuna na dare to yankin da yafi kowanne daraja akhiruhu shine ƙarshen dare ƙarshen dare idan bawa ya zamanto yana da iko yana da himmar tashi a ƙarshen dare to ya tashi a wannan ƙarshen daren yafi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato shi ne abin da ya kasance ya tabbata a kan shi a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda nana aisha ta faɗa min kullin laili qad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min awwalin laili wa awsatihi wa intaha witruhu ila sahar wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a kowane ɓangare na dare ya yi wutiri a farkon dare da tsakiyar dare da ƙarshen dare ta ce to amma wutirinsa ya tabbata ne zuwa ƙarshen a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa yana yin shi ne a ƙarshen dare sannan kuma ya tabbata cikin hadisi na abu huraira wato ubangiji subhanahu wa ta'ala a kowane dare yana saukowa zuwa sama ta duniya an gane ko abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id duniya hina ya baka tsulutsin lailil akhiru min al-lail fa yaqulu man yad'uni fa astajiba la wa man yas'aluni fa u'tiyahu ومن يستغفرني فأغفر له حديث الإمام البخاري يا كاوشي هكا الإمام مسلم يا كاوشي هكا الإمام مالك يا كاوشي cikin mawda an gane ko saboda wannan lokaci ne wanda fazalika waqtun mashhudun to lokaci ne wanda yake abin halarta sa'a ce wanda la yuwafiquha abdun muslimun يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه to lokaci ne wanda bawan Allah musulmi ba zai dace ba a wannan lokacin ya tashi ya roƙi Allah subhanahu ta'ala wani abu alkhairin duniya ko na lahira face sai Allah ta'ala ya bashi wannan abu to da haka in dai mutum zai iya tashi a ƙarshen dare to afdalu min an ya goma fi awwalihi ya fi yayi qiyamul lailin a farkon daren shine wa afdalul layli akhiruhu fil qiyam a bangaren qiyamul layl karshen dare yafi sama da farkon dare faman akhara tanaffulahu wa witrahu ila zali ila akhirih fadhalika afdalu faman akhara tanaffulahu dukkan wanda ya jinkirta na filfilinsa dukkan wanda ya jinkirta na fulolinsa da yake yi wa witirahu da kuma witirinsa da yake yi ya jinkirta su ila akhirin layil hal ya zuwa ƙarshen dare to fa zalika afdalu to wannan jinkirta su da yayi shine yafi yafi a gare shi illa manil ghalibu alaihi Allah yantabiha sai dai mutumin da ya zamanto abin da ya fi rinjaye a cikin shi abin da ya fi rinjaye a yawaicin halayensa shine Allah yantabiha idan ya falka idan ya kwanta baya farkawa sai dai wanda in ya zamanto shi in dai yayi barci to shi kawai tahiya ɗaya ce yake kawai sai da safe yake tashi tuman da ya zamanto baya iya tashi cikin dare kawai sai ya ji ana assalatu to wannan shi ma yana motsawa ne saboda ya san asubahi farilla ce a kan shi kuma yin ta cikin jama'a tana da farla shi yasa yake tashi amma ya tashi cikin dare karfe biyu karfe uku shi kadai baya iya wannan in ka ga yayi wannan to nadir ne nadir ne bai huce kashi ɗaya cikin goma rayuwarsa ba ko kashi biyu cikin goma to shi kuma annadir wato layu kasu alaihi an gane ko to yanzu shi wannan falyu qaddim witirahu ma amma yuridu minan nawafili awwalal layl to sai ya gabatar da wutirinsa tare da abin da yake nufi zai aikata na ibadar a farkon dare to haka ya kamata yi mutumin da ya zamanto shi a kullum ana taci ba taci ba ne in ya kwanta sai ya kwanta in a titi ya kwanta kawai sai asuba zai tashi to wannan shi ka ce mishi ya jinkirta kiyamun lailin shi ya yi su sai ƙarshen dare wannan za ka sa shi ya bi babu shi ba a can kin ba shi ba a nan kin ba sai ka ba shi damar ya dinga yin wutirin shi ya yi nafilolinsa da wutirinsa duka a farkon dare haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya gaya wa abu huraira saboda abu huraira mutum ne wanda yake ya kula da karatu mutum ne wanda ya bayar da himmar shi bangaren abin da ya shafi wato hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam in ya zo shi a farkon dare yana fara karatu na hadisi abin da ya tattaro daga wajen ma'aiki tsawon yinin nan to ga baki ɗaya sai ya yi bitas ya yi ta karancewa saboda ya tabbatar da su wani lokacin sai ya cika dare sosai a wajen wannan karatu to sai ya zama to idan ya yi barci baya tashi sai asuba shi to sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya mai wasiya da abubuwa guda uku yana daga cikin wasiyar da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya mushi cikin guda uku ya ce wa an utira qabla an anam wato in dinga yin ibadata ta sallah kafin in yi barci shine in yi wutiri kafin in kwanta in yi barci saboda manil ghalibu alaihi Allah yanta biha idza amartahu an yu'akhkhira witrahu ila akhir al-layl yumkin fi ba'd al-layali an la yantabiha zai iya yiwa a waɗansu dararen ba zai tashi ba to kaga shi kuma wutiri ibada ce wanda take mai ƙarfi yana da kyau a ce a dinga yin wutiri to mutumin da ya zamanto baya tashi in ya kwanta to ya yi wutirin shi a farkon dare ya fi sama da ka ce mai ƙarshen dare ya fa haƙƙinsa a kowa kenan yanzu za ka mu'amalance shi da abin da ya zamanto shi ne ashal lahu ba a shakku alaihi ba abin da shi ne mafi sauƙi a gare shi za ka gaya mai wannan to wane kana iya tashi cikin dare ya ce wane ya ce aini da ya gani in kukurkukur na je in bera na je na ƙara to ya tasa ne to ya ce to in dai har haka kake to za ka iya jinkirta wucirinka har ya zuwa ƙarshen dare in ka yi haka nan za ka fi samun lada saboda kaza saboda kaza saboda kaza shikenan ka gaya mai wannan idan kuma ya zamanto mutum ba zai iya tashi ba a ƙarshen dare wane kana tashi a ƙarshen dare ya ce habawa ne ce kana gaina ko barcin rana na kwanta ya mesa nake sai ana janye ni sallah in za a yi sai ana daddaba ni sai an kare sallar wani lokacin zan tashi kuma za a yi zance in tashi ƙarshen dare barci mai daɗi ce ai mun mu kwanta kawai mun kwanta ne ya ce to kai na filalka da abin da kake so ka yi na karatun alkur'ani da menene ka yi shi a farkon dare ya fi a gare ka saboda in ka ce a ƙarshen dare za ka dinga yin shi to wata ran ka yi ne wata ran ba za ka yi ba ita kuma ibadar da ta fi kowace ibada soyuwa a wajen Allah ita ce ibadar da mai ita zai dawoma a kanta kullum kullum ko mun kankantar ta haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa wa kana ahabba dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu an gane ko dukkan ibadar da mutum ne ba wai ya kwashi wanda ta yi karhin shi ba an gane ko ibadar da in ya ɗauke ta har ƙarshen rayuwar shi in Allah ya kaddara yana da tsawon rai to zai iya zai iya yin ta amma kal ya kwashi abin da daga baya zai dinga nadama ya dinga ci da yatsa ce a aka ce a da wato ya ce a da kiyamun lele yake da izo goma amma yanzu kuma ya yi nama ya manyanta ba zai iya yin izo goma ba sai dai izo biyar ko ya zo ya raka cewa a da kiyamun lele yake da izo biyar amma yanzu ƙafafuwan shi ba sa iya ɗaukan shi kuma baya iya yi a zaune in ya zauna barci yake kwashe shi da izo ɗaya to shi yasa a kullum ka ɗauki abin da za ka iya tabbata a kan shi amma in ka kwashe abin da ya maka yawa ɗin to za ka cutar da kanka kuma addini za a samu wanda sun fi ka linkin linkin balimkin addinin an gane ko saboda da himmarka da tasu ba ɗaya ba ce magabata za a ga cewa irin su al'imamu ahmad ma yanzu wanda za a gani a kullum yana wa annabi salati dubu ƙalilan ne amma za a ga irin su al'imamu ahmad malaman da suka kashe kansu a karatun hadisi za a ga su yi salatin annabi dubu biyu dubu uku wanda ba wani abu bane mai yawa a wajensu al'imamu ahmad kafin ya rubuta musnad ɗinsa ya haddace hadisai dubu ɗari bakwai an gane ko sai ya tato waɗannan hadisai kusan dubu arba'in wanda waɗansu daga cikin malamai wato sun ce a cikin hadisan wannan dubu arba'in ga baki ɗaya da ya tato su ba hadisi mai rauni wanda da sunan a ce da shi wannan hadisi ne maudu'i a jefar da shi gane ko akwai waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi ɗin to amma ka ga mu a yanzu ba wai hadisi dubu ɗari bakwai ba ko ka karance hadisi dubu arba'in a yanzu yana ga sai ka ƙara rayuwar ta kama ga baki ɗaya ba karance shi ba kuma duka al'imamu ahmad da rayuwarsa da komai duka bai kai shekara tamanin ya bar duniya ba gane ko duka bai kai shekara tamanin ya bar duniya ba 164,241 kaga in ka hada za ta baka 77 to aka yi bar duniya to amma ya yi ta ibada ibadar da komai shekara 150 yanzu ba zai iya yin ta ba irin su imamun nauyi masu shekara 40 da wani abu sun yi abin da wani ko shekara 100 zai ba zai yi ba to wannan shine wato aziyadatu fil umur wato sanya albarka a cikin rayuwar mutum wato bai huce shekaru yan kaɗan ba in ka lissafa shekarun nashi amma ka ga wato abin da ya yi intaji wato abin da ya suna da yawa ya kafa kaza ya kafa kaza ya kafa kaza ya wallafa kaza ya wallafa kaza ya wallafa kaza ai arhabata ado ba zai yi baka ce kana so ka zamantowa ne amma kuma baka yi ba da dare baka yi ba da rana dole dole ne sai ka jajirce to idan ka jajirce ka yi al'akhzu bil asbab sabahan masa'an lailan naharan an gane ko ka shiga can ka fito daga nan ka fada can ka fito daga nan to za ga yin Allah subhanahu wata'ala ya kaddara an ta kuna shay'an min ba'at sai kasance wani abu a gaba amma ka ce kana so tarjun najata walam tasluk masalikaha illa safinata la tajri ala al-yabas bayan da za ka ce kana so ka zama malami ka ce kana so ka zama mai ilimi amma kuma kullum a ganka kana barci in kai magana ka ce to ai aljanna ta mai rabo ce eh haka ne ko ba haka bane ai duk wani abin da mutum zai samu mutum da ya ja an kaddara to ba kaddara za ka samu ilimin ba in dai kana kafa hujja da gaibu saboda wannan shine ake ce da shi gaibu aljanna ta mai rabo ce tabbas haka ne amma kuma ai akwai abubuwan da Allah yake so kayi su an gani an gane ko kayi su an gani ko baka yi su ba to in aka ga kana yin abin da Allah ta'ala ya ce kana nesantar abin da Allah ta'ala baya so to lalle wannan akwai kamshin cewar a kyautata maka zaton kana daga cikin wanda Allah ta'ala ya kaddara cewa suna daga cikin 'yan aljanna in aka kana karatu tukuru to sai a sa makarancewa wannan yana daga cikin wanda Allah ta'ala zai musu mauhiba an gane ko amma kana barci za a ce kana daga cikin wanda Allah zai musu mauhiba ta barci ko ina ce ta barci na'am
ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره sannan kuma idan mutum ya ga dama idan mutum ya so idan staiqaza fi akhirihi idan ya falka a ƙarshen daren shi wannan mutumin da baya falkawa a kullum to wata ran sai aka yi dace ya yi shafa'i da wutirinsa tun a farkon dare yanzu da ya zo ya kwanta ko wani ya gaya mishi magana bai ji daɗi ba ya kwanta kawai yake mutsitsiya a saman a saman tabarma ya rasa menene in ya juya ma maganar yake tunawa ko wani ya gaya mishi labari mai daɗi kawai tsimi yake sashi ya ta yi irin wanda in ya sa in ka sa abu a ranka wani lokaci in za ka yi tafiya a karfe goma ta safe to in dai ka sa ta a ranka za ga tun wajen asuba za ga ka tashi kana tunanin ka raka karki ka hudo wannan ka ajiye ka hudo wancan ka ajiye saboda karfe goma za ka yi tahiya to ina ga kuma daga an yi sallar asuba za ka yi tahiyar wani lokacin barci ma ba ka iya samu kai an gane ko to don haka to shi wannan sai ya falka a ƙarshen dare ga shi abin da ya kamata a ce ya yi a cikin daren tun da ya ya ƙare shi to yanzu da ya farka tashi zai yi kawai ya zauna ya kallaci gabas ko ku a'a me zai shi ne ya ce to tanaffala ma sha amin ha matsina matsina to sai ya yi na filfili ma sha amin ha abin da yake so daga cikin adadin na nafiloli adadin na nafiloli sai ya ɗauki abin da ya ga zai iya ɗin ya yi amma matsina matsina biyu ya yi biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame ya ga raka'a goma zai iya yi sai ya yi raka'a goma in sama da raka'a goma zai yi zai yi raka'a sama da raka'a goma da ba laifi in zai takaita akan raka'a biyu ko raka'a hudu sai ya takaita din yanda ya yi amma wala yu'idul wucira ba zai sake wutiri ba an gane ko saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ba a yin wutiri biyu a cikin dare ɗaya an gane ko to idan aka samu wannan kuma masala ce wanda kalamu bude ta da yawa idan aka samu umarni daga annabi kuma aka samu hani wanne ake gabatarwa an gane ku a ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ija alu akhira salatukun billaili witira ku sanya ƙarshen sallar ku da dare ta zamanto wutiri ce ƙarshen sallar ku ta dare ta zamanto wutiri an gane ku sannan kuma manzon Allah ya faɗa ce la witira ni fi lailatin ba a yin wutiri biyu a ƙarshen dare to kaga shi kuma wannan wanda ya yi wutirin shi a farkon dare ya tashi yana so zai yi na filfili dole sai ya saba wa ɗaya daga cikin waɗannan hadisin in ma ya saba wa hadisin ija'alu akhira salatikum billayli witira in ma ya saba wa hadisin la witirani fi lailatin ba a yin wuciri a cikin biyu a cikin dare ɗaya an gane ko wanne za a gabatar ayyuhuma yuqaddam an gane ko idza ta'arada bayna al-amri wan nahyi an gane ko fa sadara min an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato da umarnin da hannun duka sun zo daga annabi wanne za a gabatar idan ya ta na za a gabatar to ai in dai umarnin za a gabatar yanzu in ya kare wucirin zai kare tun da wancan hannu ne to wannan matsala ce wanda malaman usul da malaman tafsiri da malaman hadisi wato sun tattauna a kanta an gane ku waɗansu suka ce wato umarnin shi za a gabatar saboda tarkul amur a yufidu ilal fisk yana fa'idantarwa ilal fisk zuwa yaqtadi al fisqu yaqtadi al fisqa yana hukunta fasikancin wanda bai bi umarnin nan ba an gane ku Allah ta'ala ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirina anan umarni Allah ta'ala ya baiwa mala'ika ya ce ku yi sujada ga annabi adam a sai suka yi sujada in banda iblis shi sai ce ba zai yi ba ya ce umarnin baya bi dalilin haka Allah ce wa kana min alkafirina an gane ko kaga anan ya bar bin umarni na ubangiji ta'ala a dalilin barin umarnin shi na Allah sai zama tume daga cikin kafirai annabi adam alaihi salatu wassalamu Allah ta'ala ya mai hani an gane ko muka ce wa kunna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haythu shi'tuma sai ce me wala taqraba hadhihi shajara amma kada ku kuskura ku kusanci wannan bishiya din ku ci wani abu daga jikinta to idan kuka ya kafa ta kuna mina zalimina sai ku kasance daga cikin masu nadama masu laifi annabi adam ya ci daga bishiyar ko bai ci ba fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil janna sai ce me wa asa adam rabbahu fagawa wa asa adam rabbahu asa yazo da ita bai ce ba wa kafara adam an gane ko wato suka ce tarkul amr wato shine ashna' an gane komin fi'il manhi a waɗansu kuma suka ce a'a ba haka ba ne gane ko waɗansu suka ce sun kuyan haka wannan ba za mu tsawaita nan ba amma mun kawo wannan ɗayan saboda wato abin da aka ce na a yi takadimul amur ɗin akan hannu wannan shine ra'ayinsu wanda suka tafi akan umarnin za a gabatar akan hani ɗin na'am
ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار
ومن غلبته عيناه dukkan wanda idanuwan shi wato suka yi ƙarhin shi suka ci galaba a kan shi an hizbihi dangane da abin da ya saba yi na dare akwai ƙiyamun leli da yake yi a kullum kullum ya maida ta jinin jikinsa to wata rana sai ya makara da yana tashi karfe uku da rabi ya yi ƙiyamun lelinsa zuwa hudu zuwa biyar awa ɗaya da rabi yake yana ƙiyamun lelin bayan wannan sai ya ɗan karanta alƙur'ani ya karanta alƙur'ani izu biyu ko izu ɗaya kuma ya yi salatin annabi ya isi gifari an gane ko to kawai yanzu sai barci ya kwashe shi bai falka ba sai biyar ɗin yanzu da ya falka biyar aikin da kake yin shi cikin awa biyu yanzu ka iya yin shi cikin minti talatin to yanzu ido ya yi ƙarin shi kenan shi ne galabatu wa ainihu wato idanuwan shi suka rinjaye shi wato suka fifita haƙƙinsu akan haƙƙin shi to ya zai to falahu an yi salliyahu ma bainahu wa baina tsulu'i shams yana da damar ya sallaci wato wannan wuridin nashi in sallaci yana da damar ya yi ta in karatun alkur'ani ne yana da damar ya yi shi in waɗansu azkaru ne yana da damar ya yi su in waɗansu karatuttuka ne hadisi ne fiƙihu ce kaza ne kaza ne to yana da damar ya yi su ma baina huwa baina tulu'il fajiri wato tsakankanin lokacin da ya falka da kuma cetowar alfijir wa awwalil isfar da farkon hasken gari yana da damar ya sallaci su a wannan idan ya tashi ina ga mai iziya ya yi abun dalla-dalla yadda za ku gane kenan idan ko koma can za ku ga yadda mutum zai yi ba za mu tsawaita bayani akan nan ba na'am thumma yutiru ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح thumma yutiru sannan kuma sai ya yi wutirin shi wa yusalli subha sai ya sallaci sallar asubahi to wala yaqdi witira man zakarahu ba'da an salla subha dukkan wanda ya tuna bai yi wutiri ba bayan ya gama sallar asubahi kawai sai ya faɗo mai ya ce to ce iko Allah ɗazu ina zuci-zucin hu in tashi in wutiri ba bayan na gama kiyamun laili ta kawai na ce barin dan huta kawai bayan na dan huta na ɗauko littafi na na fara karantawa da aka yi a salatu kawai na tashi ne raka a talfajiri to dai ya fara dai waɗansu wasu wasu akan bai wutiri ba to in dai bayan asubahi ne shi kenan ba zai rama shi ba lokacin shi ya fita in dai bayan an yi sallar asubahi ne to ba a rama wutiri dukkan wanda wato ya zamanto akwai wutiri a kan shi bai yi shi ba har bayan asubahi to sai ya yi haƙuri ya kharaja waqtuhu lokacinsa ya fita sai ya jinkirta kuma hale zuwa wato dare na gaba na'am ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع malam yace wa man dakhala al masjid dukkan wanda ya shiga masallaci dukkan mutumin da ya tafi masallaci na unguwarsu ne ko masallaci ne na juma'a ko masallaci na unguwar waɗansu ala wudu'in alhali kuma yana da alwalla lokacin da ya shiga masallacin to fala ya jilis hatta yusalliya raka'ataini kadda ya kuskura ya zauna har sai ya sallaci sallah ta nafila raka'a biyu wanda ake ce da ita tahiyyatul masjid ya tabbata a hadisi na Abu Qatada Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Abu Qatada yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini hadisi yana cikin sahihai wato idan kowane ɗaya daga cikinku ya shiga masallaci to kadda ya kuskure ya zauna har sai ya yi sallah ta nafila raka'a biyu wanda ake ce da ita tahiyyatul masjid an gane ko in kana waqtun yajuzu fihi ruku' wato idan lokacin da ya shiga cikin masallacin lokaci ne wanda ya halitta a yi sallah ta nafila to idan ya shiga zai yi amma in ya zamanto lokacin da ya shiga masallacin ba a yin nafila a cikinsa a lokacin to ba zai yi ba a wannan lokacin wannan shine mafuhumu ƙauli sheikh abinda za mu fahimta mafuhumul mukhalafa in kana waqtul la yajuzu fihi nafila fala yusalli rak'atayn fala yusalli rak'atayn idan lokacin da ya shigo masallacin irin bayan an yi sallar asubahi ne ya yi asubahi da ya tashi gani ya ya makara to sai ya zo shi gida an gane ku bayan da ya tashi sai ya ga ya makara sai ya sallar asubahin shi a gida to shi kuma akwai karatu da yake yi a masallaci na izu biyu in ya zauna a gida yara da matar shi za su hana shi yi amma ya tashi ya shigo cikin masallaci to in yanzu a wannan lokacin ba zai yi shi ba an gane ku saboda lokaci ne wanda ba a nafila a malikiya wajen abin da ya shafi zawatul asbab wato suna da wato wannan sosai bangaranta suna da me ake ce da shi saddu zari'a an gane ku zawatul asbab ita ce sallar da wani sababi ya haifar da ita da ce ake ce da ita zatul asbab to jami'in su sai a ce zawatul asbab irin sallah ta nafila idan an shiga cikin masallaci wannan dalilin da ya haifar da ita shine shiga masallaci irin salatul jana'is sallar gawewaki dalilin ta mutuwar da aka yi irin abin da ya shafi salatu raka'ateni inda maqam waɗannan dukkaninsu ana ce da su zawatul asbab irin sallah ta nafila bayan mutum ya yi alwalla idan mutum ya yi alwalla kowace alwalla mutum ya yi wato akwai sallah ta nafila da ake yi an gane ko ana yin sallah ta nafila raka'a biyu wanda ta tabbata a hadisi na abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tambayi bilal yace da shi kai bilalu yace wani aiki ne kake aikatawa wanda hannaji wani karin takalminka a cikin aljanna an gane ku yace ya rasulullahi ma amiltu amalan arja indi inni lam atawadda'a wudu'an wa lam atadahhar duhuran illa sallaitu bidhalika tuhuri ma kutiba li an usalliya an gane ko wato wannan hadisi na abu huraira yana tabbatar mana da cewa ashe alwala idan kai ita ma yana daga ciki tana daga cikin zawatul asbab wato za ka yi sallah ta nafila raka'a biyu gudumul musafiri min safari lokacin da ɗan bulaguro ya dawo daga bulaguro kafin ya je gidan shi zai yi sallah ta nafila raka'a biyu an gane ko to waɗannan dukkaninsu ko da tsakankanin bayan an yi sallar asubahi ne kafin rana ta huto bayan an yi la'asar kafin rana ta hwada in mutum ya zo shi akwai malaman da suke ganin cewa zai yi kayan shi saboda wani sababi ne ya haifar da ita to amma malikiya suka ce ba za a yi ba saboda al-ihtiyat shine ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu wala salata ba'da al-asri hatta ta riba shams wato ba a yin sallah ta nafila bayan an yi sallar asuba ya sai rana ta hutu ba a yin sallah ta nafila bayan la'asar sai rana ta fada to kaga umumin fadar annabi wannan wato ya shafi waɗancan abubuwan haka malikiya suke gani na'am
ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعة الفجر Malam ya ce wa man da halal masjid dukkan wanda ya shiga cikin masallaci dukkan wanda ya shiga masallaci walam yarka'il fajara lokacin da ya shiga masallacin alhali a gida bai sallaci raka'atul fajri ba bai yi raka'o'i guda biyu na nafila ba wanda ake yin su bayan alfijir ya keto kafin sallar asubahi bai yi su ba to ajza'ahu lidhalika raka'atul fajri to waɗannan raka'o'in guda biyu da zai yi wato da niyyar raka'atul fajiri to sun isar mishi wannan raka'o'in guda biyu na shiga masallaci idan ya shiga ya yi salatu raka'atul fajiri wato ya raka'o'i guda biyun nan na na ketowa alfajir to sun isar mishi ba sai ya tashi ba kuma ya yi tahiyyatul masjid an gane ko saboda dama ita ba a so ne mutum ya zauna idan ya shiga masallaci ba tare da ya yi sallah ba to ko da ta farilla ya yi da ya je shi magarba ce kuma shi ya je shi za a fara darasi a masallaci ya sallar shi ta magarba shi kenan in bai magarba ba a gida shi kenan sai ya je shi ya zauna a yi karatu da shi saboda dama sallah ta nafila ta bayan magarba ana yin ta ne a gida kamar yadda ajiye muka faɗi hadisin abdullahi dan umar da asar na abdullahi dan mas'ud wanda suka tabbatar da haka din na'am
wa in raka'at wa in raka'a al-fajr fi baytihi thumma ata al-masjid fa ikhtilafa fihi fa qila yarka'u wa qila la yarka'u ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس.
تو شيكينا. تو وإن ركع الفجر fi baitihi thumma atal masjid to idan mutum yayi raka'atul fajr a gidan shi bayan alfijir ya keto da yaji an yi as-salatu saboda yin sallah ta nafila a gida yana da muhimmanci da zaman to mutum yana sallar shi ta nafila a gida to sai ya kayan shi a gida yanzu da ya tashi da ya zo shi masallaci da ya zo liman bai zo shi ba kuma kaga dole zai zauna a yi jiran liman da shi ba zai fara hada ba to sun ma'atal masjid sannan sai ya zo masallaci kuma ba a ta da ikamar sallar asubahi ba to ya zai fahtulifa fihi to malamai sun yi saɓani a cikin lamarinsa malamai wato sun daɗa juna sani game da wato matsalar shi wannan bawan Allah ɗin faƙila yarka'u waɗansu daga cikin malamai suka ce zai yi tahiyyatul masjidi an gane ko idan ya zo shi kafin ya zauna sai ya sallah ta nafila raka'a biyu wannan ita ce tahiyyatul masjid sai ya zauna kuma ya jira liman saboda fadar ma yake alaihi salatu wassalamu idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalliya raka'atayn an gane ko haka waɗansu daga cikin malamai suka ce suka ce kuma ba wani hadisi da yazo wanda yake hani akan yin sallah ta nafila bayan ketowar alfujir an gane haka waɗansu daga cikin malamai suka ce haka zai yi waƙila layar ka'u waɗansu daga cikin malamai ku suka ce a'a ba zai yi ba in ya zo ko ya tsaya ƙiƙam har liman ya fito daga cikin gidan shi ko kuma ya samu guri ya zauna a waje ko kuma ya shiga masallacin kafin ya zauna amma akwai azkar ɗin da zai ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar zai su sau hudu sai ya zauna an gane ko haka waɗansu daga cikin malamai suka ce dan wala salata nafilatan ba'da raka'atay al-fajr ba'da al-fajr illa raka'atal fajr haka ne ko wato ba wata sallah ta nafila da ake yi bayan al-fajr ya keto face dai raka'o'i guda biyu tal wanda ake yin su na nafila su ne ake ce da su raka'atul fajiri wato ba a rawaito ba ma'aike alaihi salatu wassalamu yana ƙari akan raka'o'in nan guda biyu kuma ba a rawaito daga wajen al-khulafa'ul arba'a ba abubakar da umar da uthman da aliyu Allah ta'ala ya ƙara yadda da su wato suna ƙari akan raka'o'i guda biyu bayan raka'at al-fajr dan haka az-ziyadatu ala raka'atayn ba'da al-fajr yu'tabaru ghuluwan fi din an gane ko haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wato yin ƙari akan raka'o'i guda biyu bayan al-fajr ya keto ba wani nasi da ya tabbatar da shi an gane ko to dan haka idan ya je masallaci suka ce zai zauna ne ba zai yi sallah ba a wannan ra'ayi ne murjuhi an gane ko a sallah idan ya zamanto tana daga cikin zawatul asbab zance mafi inganci shine za a yi ta an gane ko kamar yadda malamai suka yi aljam'u bainal adilla din suka hada kan dalilai din kowane dalili tunda ya tabbata wannan la salata nafilatan ba'da al-fajr illa raka'atal fajr ila tulu'i shams wato ya dan kawo hadisi ne na aljami'u tirmidhi an gane ko amma hadisin wa in saha la wato la yakulu ka hadisi abi qatadata wato koda ya inganta karfin shi bai kaiwa karfin hadisin abu qatada wanda yake cikin bukhari da muslim an gane ko to da haka suka ce hada tsakankanin su shi ne sallah ta nafila inda ya ta sawa kai ce mutulaɗan ba a yin ta an gane ku saboda abin da ya tabbata annabi ya yi raka a biyu kawai bayan alfijir ya keto raka a biyu kaɗai yake yi baya raka a hudu ko raka a shida ko raka a takwas kafin sallar asuba baya yin wannan to don haka yin ƙari akan abin da annabi ya aikata da sahabban shi wato wannan kana nuni akan cewa kai kafi annabin son aiki na lada kafi sahabban annabi son aiki na lada an gane to don haka ba za ka yi shi ba ba za ka yi kari ba akan raka biyu to amma in ya zamanto ka zo masallaci ba ka yi raka a talfajiri ba to idan ka yi raka a talfajirin wannan ta isar maka daga tayyatul masjid amma sai kai sallah ta nafilar ka a gida raka a talfajiri sai ka zo masallaci don ce mafi inganci za ka yi tahiyyatul masjid inda baka tarro liman ba saboda aljam'u bainal adilla din alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam